المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na lahadi wanda yake dare na daren litinin wanda ya dace da ko ya kasance takwas ko tara ko ai takwas da wata na zulqa'ada hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga maka zuwa madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 28 da wata na biyar watan mayu miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da majalisin karatun fikihu da muke yi a wannan masallacin mai tarin albarka na annur da yake a Premicasis a unguwar makoyar amare a wannan gari mai tarin albarka da alkhairi garin tawa a wannan kasar abun alfahari gare mu kasar Niger a yau za mu dora a inda muke karatu a cikin wannan littafi na muqaddimatul iziya wanda abul hasan ali al-maliki ash-shadili alaihi rahmatullahi ta'ala ya wallafa wanda wannan shine darasi na biyar a cikin jerin karatukan da muke gabatarwa muna roƙowa Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya kuma ba mu ikon faɗin daidai da abin da muke faɗa ya sanya mu wanye da wannan duniyar lami lafiya a satin da ya gabata mun karanto farillai da malam ya ambata na arwalla guda takwas wanda shine mafi shahara a mazhabar malikiya wanda malaman malikiya mafi yayin sun tafi akan cewa farillan arwalla guda takwas ne sai dai daga cikin wasu malamai sun saba musu wasu ka nuna guda bakwai kai guda guda hudu wasu ka nuna kuma guda biyar ne wani suka ce guda hudu ne sun yi i'timadi ne da ayat qur'ani fadin Allah subhanahu wataala ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulukum ila al-ka'bayn kaga Allah ya ambaci abuwa guda hudu fafsilu wujuhakum suka ce farilla ce wamsahu biru'usikum afwan ya allazina amanu idza qumtum ila salati fafsilu wujuhakum wa aydiyakum kaga wanke huska da kuma abin da ya shafi hannaye sai kuma shafa maka da kuma wanke kafa suka ce iya wannan shine farilla sai wasu ka kara suka ce a'a ai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal a'malu binniyat zaka sai suka tafi akan cewa guda biyar ne suka kari akan wayannan guda hudun suka ce guda biyar ne ina fatar mu fahimta Allah subhanahu wataala ya dace da saka mun je karshen farillai da malamin ya ambata wanda mafiya yawan suna kawo almuwalata a karshe zamu tashi fadar malam da yace wa sunnanuhu thamaniya sunnonin arwalla guda takwas ne idan aka ce sunna shine ma wazaban nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi abinda manzon Allah ya dage yana yi hayya mutu shine sunna ina fatar kun fahimta wanda cikin ahkamu shar'iyya ana sanya shi a bangaren nami na mandubat mal yace wa sunnanuhu thamaniyatun sunnonin arwalla guda guda takwas ne sai yace al'ula ta fari saboda sunna muannasa yace al'ula sunna ta farko غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء wanke hannaye gabanin a sanya su a cikin abun arwalla idan ka ce al'ina shine kwanan da ake yin arwalla to wanke hannaye alyadaini hannaye gabanin a sanya su a cikin kwano domin kusan su yadda suke yi arwallar su lokacin babu buta babu famfo wannan da mutum zai yi arwalla suna da kwanoni ne da ake zuba ruwa mutum zai sanya hannun sai na dibowa ya wanke mun yanzu karkatowa ake ko to kafin mutum ya wanke ya kai da yin arwalla to zai wanke hannayensa wasu na ganin cewa wannan baya daga cikin aikin arwalla wasu ka ce a'a sunna ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam hanya mutu yana yana aikatawa wa yanwi bi ghaslihim at-ta'abbud mutun zai kudurta zai nuhi da wanke hannayen nasa cewa zai zai bautawa Allah subhanahu wataala ne saboda a litamyiz bayna al-'ada wal ibadat dan a bambanta tsakanin al'ada da kuma da ibada wannan abin yana nuna cewa ashe wannan abun ba shakka sai an sai an gabatar da shi saboda niyyar da mutum ya kulla din ya bambanta tsakanin al'ada da da ibada sabanin wanke hannu na cin abinci cewa idan mutum ya ci abinci zai wanke hannayensa ko idan ka dauko wani abu da hannunka ya samu latti zaka wanke kaga shi wannan baka da lada dan dan ka aikata saboda ada ce amma shi wanke hannu a wajen arwalla shi kuma ibada ce shi kuma lada za a baka kusan akwai ibada kuma akwai al'ada ina fatar mu fahimta zaka mutun zai yi wannan ne da niyyar da niyyar bautarwa Allah subhanahu wataala shi kaga nan ne zai kudurta niyya anan ne ake kudurta niyyar yin mi yin arwalla lokacin da mutun zai wanke hannayensa nan ne zai kudurta niyyar yin mi yin arwalla duk da wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa lokacin da yazo wanke fuska ne zai kudurta arwalla niyya amma kauli mafi rinjaye lokacin da zai wanke hannayensa lokacin ne zai zai kudurta niyyar mafu tayyib wa yaghsil kullu wahidatin ala hidatiha zai wanke kowane hannu ne idan ya nuhaci wanke hannayen to zai wanke kowane hannu ne ala hida ma'ana ya zuba ruwa ya wanke wannan sannan kuma ya wanke wannan kar ya ce zai gama su duka ya wanke su tare zai wanke kowanne ala hida akan kadan karan kansa wannan ya wanke sa daban wannan ya wanke sa daban ba yana nihin zaka yi wanki guda guda shida bane wanki uku zaka yi amma zaka fara wanki so ma wanke wannan gabanin ka ka wanke ka wanke na na hagun ina fatar mu fahimta yace asaniya sunna ta biyu almadmadatu kwarkwara baki mutun ya kwarkwara bakin sa wahiya idkhalul ma a idkhalul ma'i fil fam shine shigar da ruwa a cikin baki shine mutun ya sanya ruwa a cikin cikin bakin sa ina fatar kun fahimta thumma yukhadkhiduhu sannan ya ya kwarkware ya kuskure bakin ya kwarkware sa wa yamujjuhu kuma sai ya tuddo su ya zubda shine ya mujjuhu majja ya mujju kwarkwara baki abinda ake ni da shi malace idkhalul ma'i fil fam mutun ya sanya ruwa ya guma ruwa a bakin sa idan ya guma mi zashi summa yukhadkhiduhu sannan ya kwarkware ya kwarkwa ya guma su ya kwarkwara bakin idan ya kwarkwara bakin wa ya mujjuhu ba hadewa zai ba sai ya zubdo wa'annan ya zubda wa'annan wa'annan ruwan da ya kwarkwara bakin sa mun fahimci kwarkwara baki ko idan ba hannu ba ake sa ta gogawa ba hannu ba ake sanyawa ta gogawa wannan kuskure ne mu riga mu yi wannan bayani muka ce akwai wani abu ma na kazanta a a ciki wanda ana kwarkwarewa ne kafin mutum ya fara yin arwala mun karanto hadisi zata ne ko laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin kuma a kulli wudu'in wannan ruwaya daga Ibrahim duka sai inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ana yin aswaki ne in aka zo wajen kwarkwara baki sai ka sa ruwa ka kwarkware ka zubda Allah ya sa mun fa'inta Allah ya ganar da mu sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma ba mu ikon dawama akai har da mutuwa kuma akan sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam malike cewa as-salisatu sunna ta uku al-istinshaqu shaqarwa shaqa ma shaqarwa ta hanyar jin su da hanci sai ce wa huwa jazbul ma'i bi nafsihi lidakhil anfihi shi mutun ya jaruwa ta hanyar numfashinsa bi nafsihi ta hanyar numfashi har da numfashi ake ja ko ta hanyar mutun ya nimfasa sai ya ja su cikin hudayen hanci ko mun fahimta shine shaka marwa kusa akwai masu dan sai ga mutum ya dan dogoro ya ka wannan ba shaka ma hanci bane kai wannan baka shaka ba kai dai wani abun ka nan dai haka kawai akar maka Allah Allah ya shirye ka eh wannan ba shaka ma hanci bane kawai mutun ya ya sa hannu kamar dai wanda Allah ya sauwake daga shaka ma ruwa shine zaka sanya ruwa a tafin hannunka sai ka ja ta hanyar yin nimfashi idan ka ja su to wannan shi ake ce ma ka shaka ma hanci mafhum tayyib ma yake cewa arrabi'atu sunnata ta hudu al-istinsar al-istinsar hatikewa wa huwa daf'ul ma'i min al-anfi shine tunkudo ruwa eh daga hanci bi nafsihi ta hanyar numfashin ko mutun ya sako su sai ce ma ja'al as-sabbabati wal ibham min al-yadihi al-yusra ala anfihi tare da sanya as-sabbaba wace ce as-sabbaba manuniya wanda ake mutun kashedi wani kiyaye ne dake cewa as-sabbaba wannan yatsin shi ake ce ma sabbaba da larabci wanda ita kuma mai sunanta wusta to wannan wa eh me suna wannan al bansur ko gunsur to wannan fa khunsur gunsur wusta sabbaba ibham masha Allah kuma da ce sai ya sanya as-sabbaba wal ibham da wanne da wanne kenan da wannan da wannan ala al-yusra na hannunsa na hagu ala anfihi akan akan hancinsa ina ba ku bayyana ashe in mutun zai hace kewa idan mutun zai hace idan mutun zai hace eh zai hace abun nan ruwa daga hancinsa to abinda za a yi shine zai daura hannayensa inji malam sai ya sai ya hacike kuma hannayen da ake so mutun ya sanya shine ya sanya hannunsa na na hagu wai dora yatsa na alwusta na abin nan as-sababa wanda ake kashedi da shi da kuma babban dan yatsa akan akan hanci ina fatar mu fahimta sai mala ce wayu balighu ghayru as-sa'im fil madmada wal istinshaq wanda baya azumi wanda ba azumi yake yi ba idan yazo kwarkwara baki da shakar hanci to ana son ya tsananta ya ja ruwan da ƙarfi ko kuma ya kurkwara bakin da ƙarfi kusan mai azumi idan zai kwarkwara bakin da ƙarfi za su iya hucewa abu koshin sa ko to shi zai yi abun a sama sama haka in zai shakar ruwa ya shakar ruwa a sama sama amma wanda ba azumi yake ba in zai shakar ruwa to sai ya shaka da ƙarfi in zai in zai kwarkwara bakin ya kwarkwara bakin da da ƙarfi wannan shi abin da malai yake yake nihi sai yace muna wal afdalu an yatamadmada bi thalasi gharafatin thumma yastanshiqu bi thalasi gharafat wannan zancen na'am wajen kwarkwara baki za mu zo ga maganar malam kuma sai mu ga me ya dace da sunna malam ce wal afdalu abinda yake mafifici abinda yafi shine an yata mafmada bi salasi gharafat shine mutun yayi kwalfar ruwa guda uku sai ya kwarkwara bakin sa sannan kuma summa yastanshiqu bi salasi gharfatin kuma sai ya sake dibo wasu ruwan ya shaka kaga abinda malam yake nihi anan Allah ya ji kansa ya gafarta masa shine idan mutun yazo kwarkwarar kwarkwarar baki to zai kwarkwara bakinsa ne da ruwa sannan kuma ya ƙara ɗebo wasu ruwan ya kwarkwara baki wannan gaskiya ya ci karo da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk mai bai karatu mu na na umdatul ahkam da kuma karatun da muka yi na yake da suna na na akhdari da ashmawi a baya to mun walwale wannan zance muka ce abinda ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a yadda manzon Allah yayi arwalla shine annabin Allah yana shaƙa ne yana kwarkwara baki yana shaƙar hanci ne da ruwan da ya kwarkwara baki da su mun fahimta ma'ana idan manzon Allah ya dibo ruwa sallallahu alaihi wasallam masoyi na dan gatan Allah Allah ya kara mana son annabi Muhammad kuma Allah ka tada mu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka hada mu a majalisin manzon Allah tare da sahabban annabi a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya dibo ruwa ya kurkura baki sai ya raga wasu daga cikin ruwan sai ya shaka ma hanci sai ya kurkura baki sai ya hace haka yake shi amma nan malaman malikiya sun tafi akan cewa kurkura baki daban shaka ma hanci daban wannan hadisin Aba Hurairah ne sai dai hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa ya dawo wal wannan hadisin saboda shine yazo da siffar siffa cikakkiya ta arwallan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi kusan malaman malikiya galiban suna yawaita dogaro da hadisan Aba Huraira wasan bai da wannan hadisin na karin nayi bayani na Abu Huraira yana mutda Imam Malik yana moda ba cewa ana ana shakawa da ruwa daban ka shaka ka kurkura baki daban shaka manci daban yana moda Imam Malik sai dai sai dai kuma wannan hadisin da yake al cikin al-Imam al-Bukhari hadisi al-Imam al-Bukhari al-Imam Muslim watan ya gusar da wancan saboda shine mafi karfi kuma shine ya karantar da sunnar hadisin Usman afwan hadisin Usman ko kuma kace wannan hadisin Maula Uthman shine ne kawo sifar Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallam cikakkiya daga nan malam yake cewa al-afdalu mabibiji a mazhabar malikiya Allah shi yahi musu an yata mazmada bi thalath gharafat mutun ya dibo ruwa ya kurkura baki so uku summa yastanshiqu bi thalath gharafat kuma ya sake shaka hanci da da wasu ruwa da daban ne wanda ba wance niya ba yanzu kun fahimci karatun ko mun gane da ka miye suna a wajen farkwara baki da shaka hanci shine mutun ya masha Allah kenan idan ka dauko ruwa ka farkwara bakinka sauran sai ka shaka ma hanci kenan ka farkwara baki ka shaka ma hanci sannan kuma ka tsada dibo wasu ruwan ka farkwara baki ka shaka ma har kai so daga wannan kuma ka kare ina fatar kun fahimta amma wannan ka bawon ka wahala kan ga haso shidda ba kai da manzon Allah sallallahu alaihi yayi ba bale ta al-khamisatu sunna ta biyar masuhul uznayn shine shafa ma kunne shafa ma shafa ma kunne zahirahi zahirihima wa batinihima cikin su da waje kunne ba kwalkwalewa ba ki haka wasu kaza zaka su sa kun ruwa haka kawai a'a shafawa ake yi wanda shi kuma kunne ana shafa masa ne tare da ruwan da mutun ya shafa ma kansa idan ka shafa kai haka ka dawo to kuma a lokacin zaka samu kunnanka ba sai ka sake saka ba sai ka sake ruwa ba wanda malaman malikiya su suka tafi akan cewa sai mutun ya sake ruwa tsakanin kunne da da kai amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai canza ruwa ba wanda hadisai da ma sun nuna wannan zantan mala yace bi an yudkhila sabbabatayhi ya sanya sabbabatayhi abun nunin sha guda biyu fi simahihi a cikin fatar a cikin kunnai wa yaj'ala ibhamaihi ala zahiri ma sannan kuma ya sanya banyan dan yatsa babba akan wajen kunnan kenan sabbaba na take kana juyawa da su sannan kuma wannan yana yana waje kana kana gogewa da shi ina fatar kun fahimta kana shafawa da shi mun fahimce da ake shafa mu kunne ko da haka ba sawa ake ba a hiddu haka a'a in ka sa zaka dan sanya duka wata lum'anan ciki duka ka dan goga shafawa sannan kuma waje ka bi su da babban hannu kana kana gogewa sai yace as-sadisatu na shida ya kashi a matsayin sunna da wannan sune malaman malikiya suka tafi akan wannan tajdidul ma'i limashi al-udhnayn yace sabuntar da ruwa don shafa ma kunne mun yi bayanin cewa annabi sallallahu idan ya shafa ma kansa ya medo sai ya sanya ma kunne a nan take ba sai ya sai ya sake sabon sabon ruwa kusan musulunci akwai sauki gare shi inna hadha ad-din yusuf inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam au kama qala alaihi habibi salawatu rabbi wa salamuhu alaihi annabin Allah ya ce wannan addini na musulunci akwai sauki gare sa walan yushaddu ahadun ala hadha ad-din illa ghalaba ba taba samu mutuna zai tsananta ba a cikin wannan addini ba ce sai addinin musulunci ya ci galaba a kansa malam umar idan kaga mutun ya cika tsanani cikin addini za a wayi gari wata ran ma musulunci bai da alaka da shi hukun banta an yi wasu mutane ba wanda su suna sabbi sabbin fahimtar sunna ne ko kuma daliban ilimi ne farko farkon ko ustadai ne a sahun warko daga sun tsananta makawunansu abinda baya shari'a masu sanya shi shari'a sai kaji mutun ya sa mata ce to in zai fita gida sai ya liƙe mace an yi su wallahi mutun in zai fita gida sai ya liƙe mace a gida eh in bidange mamata ta haihu ba za ta je wajen wajen suna ba sai kawai ta je barkar biki kadai kai mamata fa mamata ta bi za ta haihu ba za ta je suna ba hukum bayanta wace ce aika za ba za ta je ba a ƙarshen malam sai ga mata su tsakar fili ana kada musu ƙarya suna rawa ba za ku banta ba sun tsananta wa kansu abinda baya addini suka sanya shi a matsayin a matsayin addini kuma abinda zai baka haushi ba fa karatu ake yi ba mutum yana karatu ne kana ƙara da fahimtar addinin musulunci kana ƙara kana da karatu kana ƙara wayewa cikin musulunci iya zaman ka baka karatu iya dabbalancin ka da jahilcin ka a cikin addini shi yasa duk duniya ba wayayyen mutum ku ji da kyau ba wanda yake wayayye sama da mutumin da ya karanci addinin musulunci wallahi alazim ina faɗa da babban murya ba wanda yafi zama wayayye a duniya sama da mutumin da ya karanci addinin musulunci dan ba wani abu a duniya face alqur'ani da hadisan manzala su dake bayani akai duk wani abu na rayuwa sai da musulunci ya karantar da mu shi kasuwanci kake so ka zo ka ga da malamai suke kasuwanci sai malamai su fi kowa yi kasuwanci sai gaske malami dan kasuwa amma baka gane ko dan kasuwa ne hannun jari ana can ana juna wasu da miliyuka yana business kana ta wahala kuma zai je da miliyuka ya kilga kuma ya zo makaranta a zauna a yi karatu haka ne malamar suna da yawa in kana son ka fahimci kasuwanci ka je ka karanta al-buyu' fil islam ya ake kasuwanci a musulunci idan kana son siyasa yadda ake siyasa wallahi zo ka karanta siyasa shar'iyya as-siyasatu ash-shar'iyya ta li ya shaykh al-islam ibn taymiyyah alayhi rahmatullahi ta'ala ya ake siyasa a musulunci ina ba da ku fahimta duk abinda za ka yi hatta irin irin a doki mutum kwangila da yajejeniya musulunci duk yadda ake bada bashi musulunci yayi bayani ba wani abu a fage ya ake yin aure musulunci ya karantar ya ake zaman aure musulunci ya karantar ba ya ake hulɗa da al'umma gaba ɗaya musulunci ya karanta alaka da mutanen cikin gida da na waje da musulmi da kafiri duk musulunci ya karanta da kai babu wani abu a duniya fa wanda musulunci bai karanta da mutum ba sai dai alima human alima wa jahila human jahila amma sai a waye gari saboda rashin adalci da ake wa addinin musulunci da kuma addinin musulunci baya a cikin zukatan shugabannin mu Allah ya shirye mu da su baki daya muna musu fatan alkhairi muna son su wallahi idan aka tashi lissafo jahilai a ƙasan nan wani rashin adalci Allah ya isa Allah ya isa idan aka tashi an zano jahilai duk malamanmu da suke zaure suna karantar da mutane tun daga lahal tun daga akadari har a dangane da mudawwana tun daga arba'una har a dawwane da bukhari qur'ani qira'at al-ashara gaba da alaqana mutun Qur'ani gaba ɗai har mahaddata mahaddata idan aka tashi haddata sa mutane jalisa ce su ma jahilai ne tsakaninka da Allah nan an ya dalci wai wai wai miye dalilin mujahil jahilai ne wai wai wai saboda wai basu basu karanci karatun yahudanci ba karatun yahudawa eh magana kenan basu iya basu karanci karatun cin amana ba wani wani malami ya don da ya garanti faransanci ga da muka ga muna ta kokarin mu ƙarya a kansa yace ba shakka sai ka waye ga sai an waye gari da da wata sifa ta minaduki ta tare da shi musamman irin wannan langa ta faransa ta faransa saboda a duk duniya yanzu kowa ta bayyana gare su da wanda ya fahimci addini da wanda bai fahimta ba to a duk duniya ba wata kasar minafika kasa kamar faransa kowa san da wannan zancen ba wanda bai sani ba wallahi shugaban nan musu sani wasu abin da kake suna yi na rantsa muku da Allah ba asarar suke yi ba abin ne yafi karfin su amma su yo da sun sai da za a iya yi billahi allazi la ilaha illa huwa da Allah zai turo mala'ika a duniya a zauna da shugabannin Afirka a tambaye su ya suke son su yi da Faransa ko zaka ga abin mamaki na rantsa da Allah ta kai musu kak ba abin da suka yi da tani amma zarura ce ta kama ba yadda suka yi saboda uwa dake su cikin ta tare ne su to muna fatan Allah ya muna maganin ta duk abin da ya karhi mu Allah ya shiga muna a cikin wannan al'amarin kaga irin yadda irin yadda ake ake kashe muna sozawa da hannunsu a ciki bayin Allah mutanen kirki amma kaga ita kawai ya za a yi da kirkir saboda yan terekinta kuma wannan kowa ya sani ba kowa ya san da wannan kawai ya abu ne dai ya ga tashi saboda munafiqci kuma da yake mun koyi turancin muna mun dan koya sai zaman to kawai mu ma sai a taruha ruha shi ne maganar ta gaskiyar ba ba ga wani amma wallahi sun sani sun sani wallahi kuma wani abu kawai kana cewa zaka yaƙe ta to duk duniya ba ta da maki kamar ta yanzu ai ya isa ishara gare kai da yadda Burkina Faso da Mali suka sanci da suka nuna ba sa da son su yi alaka da ita sai suka shirya suna kulla musu makirci ba ga aka tai ba sai da kan mutanya su da addu'a ma mutamu roƙan Allah subhanahu wataala ya kama ya mana maganin ta da wallahi da mun kowa jin dadi mu da mun yanzu yanzu yanzu da kasar mu amma su yi mu jin dadin kasar mu da kasar mu sun fi mu moriyarta da kasar mu sun fi mu sai tsara akanta kai saboda Allah yanzu dan Nijar hawan dadi yake ji cikin Nijar dan Niger dan Allah wane dadi ne ke cikin Niger ga yamin abincin da zaka ci a Niger ka ci ka ci abinci kwatantawa ne yake fa wallahi kwatantawa ne yake a irin abincin da muke ci a kasar na wani hurare zubda shi yake cikin teku baya ciwa yayi su kawai ya ida aiki Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah ya sa mu wani lafiya to dan haka eh malamai ba abin da ya kai mutum ya yi karatun addini waye idan ga mutum ya karanci addini to duk duniya in kana neman wayayye to wannan shine kuma wallahi in ka tara da doctora sun kai goma in ba karanci addini ba mu a waje mu sunan ka jahili wallahi lazim idan ka tara doctora kwali doctora har goma dr ka huce ta garan professor ko billahi lazi in dai baka san addini ba wallahi baka wuce jahilci ba kuma duk wa'annan kwalin ba ruwan Allah da wa'annan kwalin naka da kai da kwalin ka sai Allah ya tattara kai tura ku jahannama ba ruwan Allah da abin da yake da bukatar nan ka bota masa ne ka tura ka duniyar Allah ka taimake mu kuma Allah ka ba mu ikon dagewa a bakin karatu mu ta karatu ma yake cewa eh as-sabi'atu na bakwai farilla ta bakwai raddul yadaini fi mashir ra'si medo shafin kai idan mutun ya shafa makai to sai ya medo wannan meyarwa da yake sunna ce shafa ma kai farilla ne amma mai dowa fa sunna ne sai ta athamina na takwas tartibu fara'idihi jeranto farillansa mutun ya jeranto farillai sai jeranto daga daga farilla ta farko har zuwa ta ƙarshe daga niyya shafa ma wanke huska wanke hannaye shafa ma kai wanke kafafu cuccudawa da gaggautawa duka kai su tambih malace tunatarwa tambih idan ya ce tambih tunatarwa kamar abin nan bature yake cewa remark ko eh san bature ba karamin barawo bane ta abubuwan mu ne na addini yake ta sacewa Allah sai ya zaka ta nuna cewa shi shine ya iya amma dai ai mu ne ke da ababe na kware ko ba haka bane bature na ya raba mu da addini mu kware da gaske ya muna ghazul fikri wallahi ya kare da mu sai dai mu masa Allah ya isa amma wallahi ba ma jin dadin rayuwa da haka wanda yake tahiya da mu ai wata rana america ta taɓa ɗan takular sarkin lokacin yana jin sarkin salman ne abun nan a saudiya aka so a tilasta su sai an ka demokarasi da wacece da wacece ƙarshe dai ya gayyaci sarkin lokacin yana jin lokacin bush ne ya gayyace sa aka je a daji ka komi aka zama komi na gargajiya ce muka dama duk abin da kuke muna iya marayu haka nan za mu iya rayuwarmu normal ba ta da mun mun yi isnadi da ku ba dole bane sai mun yi isnadi da ku mun yanzu gani ake kawai in baka da alaka da faransa kamar kawai kai babu yadda zaka kace gaba kuma duk duniya duk kasar kaga faransa tare na ko sai ka kullu ita ce baya duka lura ka gani wallahi ka zo ka duba duk kasar tana faransa tare na ita ce a su ne a baya mu yanzu mu ne dare ne ba duk da an ce wai an ce mun yi mu akwai croissance economic a baki a takardace haka nan na croissance saboda ita su yi kuɗi shekarar nan goma sha da aka yi ɗanta sun yi kuɗi kowa ya gani akwai wanda ko da na ba su da wallahi ko da aka hau shi ɗaya amma yanzu su zan da miliyar sun tara miliyuka ta san shi lokacin na ta riga sai wani ya cire ya ba su ya sa amma na rantse da Allah suna shiga sun ta yi an ba su kwangila sun kare sun warke gidaje kuma sai dai an zo kiyama a yi hisabi Allah ya samu wani lahiya ya sa wallahi kakin su shiga a cikin mu dai mun jima ciki ko sun shiga dai mu dai mun jima da iko Allah Allah ya kai mu lahiya haƙƙin ɗan annabi adam kuɗaɗen al'umma ka waware kuma ka shiga aljanna impossible wallahi duk wanda ka ce zalinsa sai Allah sai ka rama masa sai ka mai da wannan kuɗi je mun ji nan mulkin ku ke yi gaban kiyama baku da kubar wallahi baka da riga kariya gaban Allah subhanahu wataala kana zuwa ba kai mu Allah ba abin da ya sanya ka tutar zai tura ka biya ba zai damu da kai ba Allah bai kallon matsayin kai kuma ka gane cewa nan kasar fa akwai in an tashi Allah maka makirci ba a iya gane matsayinka idan akwai mutane da suna ministry aka tura su gidan kwasu haka ne ko ba ta bane akwai wanda sun shiga wata ƙasa suna ƙara su ta gidan kwasu akwai wanda ƙasar mata ga gari su zama to kai ga musamman ma to ina da an je gaban Allah iya abin in aka bin kudo file dose dose gaban Allah Allah ya samu wanye lafiya ata mutane ba san waye Allah ba shine yasa malace tanbih tunatarwa man taraka fardan min fara'idil wudu'i fa innahu ya'ti bihi thumma yu'idu as-salah duk wanda ya bar farilla cikin farillan sallah to zai zo da wannan abin da ya bari sai ya wanke arwalla duk wanda ya bar farilla cikin farillan arwalla to zai zo da wannan abin da ya bari sannan ya sake sallah misali kai ne kai arwalla sai ka manta baka shafa ma kai ba kaga ka bar mi shafin kai menene farilla ne sai ka je kai sallar magariba baka shafa ma kai ba sai da ka ido ne sai ka tuna cewa ashe ta zuba da kai arwalla baka shafa ma kai ba kuma har kai sallar mi magariba to malai ce sai ka koma ka shafa ma kai shi ka daya ka shafa ma kai sai kuma ka koma ka sake sallar da ka gabata kai yi ko mun fahimta mafo idan mutum ya bar farilla zai je ya wanke wannan abin da ya bari zai je ya wanke wannan abin da ya bari ne sannan ya ci gaba ya sake sallar da yayi in farilla ce cikin abubuwa guda takwas da muka ambata na fari niyya na biyu wanke fuska na uku wanke hannaye tare da mirfaqai mufaqai kisu na hudu shafa makai na biyar wanke cinanuwa na shida tuttudawa na baka gaggautawa idan mutum ya bar wannan daga cikin cikin farillan to sai ya koma ya sake wanke wannan abun suna abu guda biyar ne ake wankewa ai ko abu guda biyar ne to sai mutum ya koma ya wanke su sai je ya sake sallar da sallata na'am idan ya hadasin arwalar ta tashi daga aiki ana zancen idan akwai arwallan ne amma idan arwallar ta walwale to sai sake arwalla sai je kuma ya sake wannan sallar baki daya wa man taraka sunnatan duk wanda ya bar sunna cikin abinda muka ambato guda takwas na yanzu to fa fa innahu ya'ti bihi zai zo da wannan sunna da ya bari amma thumma yu'idu thumma fa innahu la yu'idu as-salah sai dai ba zai sake sallah ba misali kai ne kai arwala sai ka manta baka shaka ma hanci ba ai sunna ne ko shakar hanci sunna ne haci kewa sunna ne wanke baki farko sunna ne me do shafin kai sama kunne sai ka bar ɗaya daga cikin wa'annan ababen dan uwa sai da kai ido sallah sai ka tuna ashira zu da kai arwala ba ka dai shafa maka amma baka medo ba to ba za ka ce bari ka sake medo shahin kan ba kuma sai ka je ka sake sallah a'a zaka medo shafin kai ne ka shafa makan ka medo sa ko ka karkwara bakin ko ka samu kunnan amma ba za ka sake sallah ba sai ka jira reserve sallah ta gaba kenan a raulaka cikakkiya ce mun fahimta mu wuce wannan gaba da kowa ya gane karatun mala abba mun gane masha Allah sai mala ce wa yaf'al tilka sunnati lima yustaqbal min as-salawati zai aikata wannan sunna ne saboda abinda zai zo nan gaba da sallah idan kai reserve ka ka tarba saboda sallar gaba kare da manto kabar kabar kabar sunnoni kun bai ci karatun ko amma idan farilla ce ya zaka yi na'am sai ka je ka wanke wannan wurin da baka banta baka wanka ba sai ka je ka sake sallah amma in sunna ne fa sai ka wanke ba za ka sake idan mu lura da kyawu wani abu mulahaza anan har yau shine barin farilla da cikin farillan arwalla yana sa arwalla ta lalace sallar sallar saboda ita arwallan sharhun ce lisihati salati duk wanda yayi sallah ba da arwalla sallar ba ta yi ba ko kuma ita duk wanda yayi sallah ba da arwalla ba to sallar sa ba ta yi ba ba ta yi ba ko kun gane ko mafhum irin kasan ba yadda za a yi motsan kai ya tafi ko motsa ka ta tashi babu isansi a ciki aka arwal sallaka ba yadda za ta taje wajen Allah subhanahu wataala har Allah ya karbe ta baka da arwalla ai wannan misali an fahimce sa idan kana son mashikin ka ya ruga da gudu sai ka sa isan haka in kana son arwallaka ta tafi wajen Allah sai ka yi arwalla ai baka baka baka lura ba idan isan ruwa suka shiga cikin sa aka sanya a mashin ko a mota yake yi yana yana kin tafiya ko yana yawunin tafiya haka ita ma idan kabar idan kabar idan kabar sunna sai kaga ka tana abu na amma in ka gyara ko to shikenan sai a wuce wurin ina fatar muna fahimta ka san wani malai ke cewa bil isharati allabi bu yafamu inji larabawa dole sai da kwatance mai hankali ke ganewa a karatun fiqh sai ana yi ana ana misali na wani malami da yake karatun fiqh an shigo babin aure da saki ana zancan aure da da saki sai ya ce ai aure shine daga cikin sharuɗan saka ce mutun na aura maka diyata sai ya ce na karba to auren ya tabbata sigar kenan sharadi ne to sai a samu shedu da an samu shedu ka aurar ya karba ga shedu ai an riga mi ya saura sadaki ne gare shi kuma sadaki ai ana biya shi daga baya ko ai ana aure bashi musulunci ya karanta ana aure ana aure bashi eh wannan sigar kenan na aura maka na karba shine sigar ko kun banta na aura maka na karba shine sigar da an kare wannan shikenan kawai in dai akwai shaidu to auren ya darmu ko ba garanta ko ba ka tashi wallahi aure ya kare ko a tsaye ka ko ga bakin mutum kai wani ne lafiya da dama ya gajiya kwana biyu ka wace ai wallahi ka san gwamnatin nan sai ai akwai da ta wance wannan dai mun zuwa makarantar ne eh sai maka ma a balai shi gaskiya to kana son zai ko to shikenan na aura maka ita akan sadaki kaza sai na karba shikenan an kare a wurin eh kawai sai a nemi shedu ko kun fahimta musulunci akwai sauki gare shi duka wani a ta sayan goro ana ba mutane ake da kuɗin malamai duka cuwa-cuwa ce wallahi duka cuwa-cuwa ce rashin sana'a ce ki ta sa mutane wannan abu amma da alazanmu suna ganewa da yadda suke tahiya umar ana taban na kudi da a ta tsaya a tsagira masallacin ne ana abun nan da taimakawa malamai suka samu abun dogaro a kasu da duk yayi wallahi sai a tsaya a gaya muku gaskiya amma akwai alazan da wallahi ba a gaya musu gaskiya ba ta gayuwa ana tsoron ka gai zakkar ka ta yanke shiga ka ta abun da Allah ya sauke to wannan malami yana darasi zancen aure sai wani ɗalibi ya ce bai gane ba sai ya ce misali sai malam ya ce misali sai in ce ni wane na sai kira sunansa ya ce na aura maka ta wance sai ce malam na karɓa ba kun fahimta da an yi darasin bai gane ba ya ce bai fahimta ba sai malam ya je buga misali ya ce kamar ni na aura maka ta. wanci sai kira sunanta na aura maka diyata Maryam ci masha Allah wace qabiltu na karba wannan kaga duka bin bayil misal na hadisi ne na annabi yace salasu jidduhunna jiddu wa la'ibuhunna jiddun abubuwa guda ku gaskiya su gaskiya ce kuma wasan su ma gaskiya ce ko da wasa kai ku sun zan da gaskiya amma ai ana dubi abu na fari ana dubin niyya wasu dole ana dubi cikin komai na ibada sai hankali niyya ko kuma yanda ba a wasa da saki ko da wasa mutun yace wa matar shi ya sake ta tasau ko da wasa mutun yace wa matar sa na sake ki tasau ko da wasa kace wa mutun na aura maka iyata ta au in ya kashe in ta in ya in ya karba in an cika sharuda ko shurud ai damun sannan kuma ko da wasa kace mu bawan ka bawa na in kadda kace ya ya in to daga ko da wasa kace mutun na yahe maka bashi sai wuce tsakanin da kai ya shikenan ya an ta an an kare mafu tayyib mala yace wa fadailuhu mustahabban ita arwallan eh mustahabban arwalla mala yace 11 guda 11 ne al'ula na farin at-tasmiyatu fi ibtida'i al-wudu'i bi an yaqula bismillah na farin shine at-tasmiyah yin bismillah ka ce bismillah inda fifty da'i su wajen soma arwalla lokacin da ka soma arwalla ka ce bismillah wannan mustahabi ne ba farilla bane ba sunna bane mustahabi ne bai taba arwalla in ba dan ba kai ba amma dai abinda aka so shine kai kai kuma baita abinda yake an so kai an so kai ai fa thumma وإذا نسيها في الابتداء ثم تذكرها في أثنائها أتى بها إذا متن يا manta da bismillah basmala wajen yin arwalla sai ka manta ba kai basmala ba ce bismillah ba to kana cikin arwalla sai ka tuna wala ce atabiha sai yazo da wannan basmalar kawai idan kuma ga kun manta duka duka babu laifi akai kun bayyana ko da kai yin bismillah menene mustahabi athaniya mala yace nabi addu'a ba'da al-faragh minhu shine yin addu'a bayan ka'ida arwalla da an ya kula ta hanyar mutun ya ce wa huwa rafi'u tarfahu ila as-sama'i wannan jumlar akwai magana kanta cewa zai daga hannunsa zuwa sama tarfahu ya daga hannunsa zuwa sama rafi'u tarfahu ila as-sama ganinsa mutun ya daga ganinsa afwan ya daga gani mutun ya kalli sama sai ya ce ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين wannan ya kalli saman nan bai da inganci daga annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yake da inganci shine ka faɗi wannan addu'a kace ashhadu an la ilaha illallah ina mai shaidawa ba abin bauta da gaskiya sai Allah ba wanda ya cancanta abota masa sai wa wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma annabin Allah annabi muhammad bawon Allah ne kuma dan aikin Allah ne Allahumma ja'alni minat tawwabin ya Allah ka sanya cikin bayinka masu yawaita tuba waj'alni minal mutatahhirina kuma ya Allah ka saya cikin ibadunka masu yau bayunka masu yau ta tsarki wannan wannan addu'ar yin ta sunna sunna ce as-salisa na uku Allah ya takallama fi wudu'i kace kada yayi magana a arwallassa ba a san dogon surutu cikin armutun yana wani ma yana arwalla yana yana yana gigara ai kuma ga bane musamman ma maza ko haka miki wani yaushe ya canza mota yaushe ya kaza yaushe ya kaza ai kaza ne ai amince ka ji kaza wannan mutane matsalar mu da yanzu duniyar yanzu ko malam Umar shine mutane na shiga cikin abin da bai shahe su ba kuma annabin Allah ya karantar da mu yace min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi na daga cikin alamar cewa kai musulmin kirki ne duk abin da bai da alaka da kai bai shahe ka kamar sa shi yasa manzon Allah in ana hira in bata shahe sa bai saka sa amma yanzu mu in ana hira sai mu daga shi kunne muna ji kana saurare haka jeho bakinka kace ai kaza ne wannan kuskure ne wannan musiba ce lalata bi'a ce Allah ya kare malace to na hudu na uku shine kariya kadiye magana in yana arwalla arrabi'a na hudu qillatul qillatul ma'i yayi amfani da ruwa ɗan kadan ne kadaitar da ruwa ya zaman to ruwan da zai arwalla kadan ne wasu malai suka ce daga cikin tabziri banna wanda Allah ya hana yace wala tubazzir تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشيء شياطين الله تكرك بنا كرك تبذيري كرك بنا تعبابه ba buƙatar banna mutun ya bude ruwa kaga mutun famfo yin arwalla da famfo inji suwal suka ce tabziri ne mutun ya bude ruwa da famfo kawai koshya yayi banna kuma Allah bai san mabannata shine ka samu abin da zaka sanya su kai a ciki shine mafi a'ala ka kai mi kayi sunna dan annabi cikin abun arwalla yake sanyawa yayi amma ka bude famfo kana kwashasha wannan banna kake yi dan uwa banna kake yi musamman ma a huraren da yake ma'aikacin kuma ma'aikacin nan gwamnati ne ka kai da akramaka Allah kayan gwamnati karsan nan sun shiga uku wallahi muna yara ban mantawa akwai wanda cizo da aka yi ungomu da cizo ne lokaci yace yace ma'aikacin gwamnati in ba Allah ya kiya da kai ya shiga aljanna to hena na girma yana ganin yake tararo inda abubuwan wallahi au tin amana ta ko ina wallahi kuma daga abun ya samo tushe daga sama ne tushe daga sama Allah ya sauwaki sai ga iske ma'aikacin nan gwamnati sai ga ruwa ga sunan a bude a bar su tsahiya saboda ba mutum bake biya kuta a ma'aikacin a wasu biroki ne zai sai kilimin ya kwana ashizan tikat yana kunne ashizan tikat abinda gidansa ba zai iya yin wannan ba wallahi gidansa ba zai yarda ba ya kunna sa yayi ashizan tikat amma a biro saboda kudin na na gwamnati ne to abinda baka sani ba dan uwa duka da kaga nan muna karatu nan ko na rantse maka da Allah muna da haƙƙi cikin wannan kilimin da kake sha billahi allazi la ilaha illa huwa muna da haƙƙi cikin wannan kirin da kishi dan da kuɗin mu ake biyan ka eh da kuɗin mu ake kuma wallahi in ba mu yahe maka ba ko wallahi sai ka mera mu na gaban Allah eh sai ka mera mu na gaban Allah da ka ji tsoron Allah an sa maka lokacin aiki a sa kilim an tashi kawai a kashe haka ne amma sai gaske banna ina musamman wani ma in irin irin irin irin yana zaune a cikin gidan gwamnati ne inda duka prince an shaji gare sa to uwa uba kenan uwa uba shi ya sanya mutsa a malam wanda ku yi haƙuri irin irin irin irin irin ‘yan jami'a ko hdm su ma ba ƙaramin mabannata ba ne wallahi sai ana ganin kawai a yadda wai ɗiyan gwamnati ne malam ni a jami'a na gawai ana da huwar gujiya da shafo jami'a ana da huwar gujiya da shafo a ƙwai ka iske mutum da ya fito daga ƙauye garinsa ko hanyar kirki ba ba ma huta ala ake ci da sahi a sha hura fa amma ya zo jami'a yanzu ya samu huri ba wata bannan kala-kala wannan rashin imani ne wallahi da rashin aƙida rashin sanin kaiwaye kuma waye nan daga ba su ne shugaban nan ƙazan nan kai kana gani suka zo shugaban da ba iska za a yi ba wallahi in iska shugabanni za a yi saboda daman babu hada ta manufa sun manta uwaye suna can a daji daga jakkai su hutan ma ba sa gani jakkai ne kawai da ragunar tumaki suke hira da su in an daji da sai tsahura ce ake dan ake yayewa a dan sha kawai a tai gona haka za a wuri Allah ya sauke Allah ya samu wani lafiya amma kai dai kasar nan wallahi tana buƙatar addu'a tana buƙatar addu'a kuma gaskiya da ci gare ta ko gaskiya da ci gare ta Allah ya sauke kai iske jami'a cewa za a yi wanki a yi shanya a daki a kunna binti ana shanya a daki sai jami'a shanya ba a daki hasbunallahu wa ni'mal wakeel kuma kuma malamai ku ji tsoron Allah ku dinga wa'azi kan HDI a dinga musu wa'azi su ma malama wani ku dinga tunatarwa cewa wannan fa na ƴan ƙasa ne ba nasu na ƴan ƙasa ne duk al'umma ta da haƙƙi a kai wanda ke can ƙauye shi ba na da haƙƙi a kai daga a dinga kwatanta a dinga kwatantawa Allah ya sa mu wani lafiya mali yake cewa bila haddin amfani da ruwa ba tare ba iyakance ba adadin ruwan a ce millimeter kaza a'a ba su da iyaka kal ghusl ma hikamihi ma kamar alghusl wanka ma ahkamihi wa tare takaita ruwan tare a takaita a takaita ruwan bi kasril hamzati ta ayi wa hamza kasara ay itiqanihi ma a ayi ne ritakin abu su zaman to sun wadatar karka ka wadatar da abun kai kai banna ba buƙatar banna alkhamisa na biyar aswaku shine yin aswaki bi'udin ratabin da mutun yayi amfani da icce mai danyi sanda icce mai danyi au yabisin ko kuma busasshe au al-akhdar ko kuma mutun yayi amfani da kore wal aimanatu wal afdal wal akhdar afdal li ghairi li ghairi as-sa'ib sai dai wanda yake danye shar wanda yake tsanwa shine mafi dacewa da wanda baya azumi fa in lam yajid udan idan mutun bai samu yin aswaki ba da da ice to fa bi isbi'ihi ya sanya dan yatsunsa ya farfara bakinsa in babu hali na larura babu aswaki aw bi shay'in khashin ko kuma da wani abu me me me garci me me irin irin kamar duk abin da zaka iya wanke bakinka da da shi ka doka makil burus ne ka sa makilin da makamancin sa duka koma miye in zai yi wa yastaku bil yumna ana yin aswaki ne da hannun dama ba da hannun hagu ba hannun dama yake sawa ana kai amfani da aswakin kana kana rikewa kana sabanin kaga ba yahude shi burasu da da dama ake yi ko amma mu musulunci yana muna aswaki da hannun dama ake kuma ya hilada koyi da annabin Allah shi fa duk abin zaka yi koyi da manzon Allah lada za a baka sallallahu alaihi shi yasa muke ta roƙon Allah ya ƙara mana son annabi mu ƙara bibiyar annabi sallallahu a rayuwa ta hanyar bin karantar wasu da kuma aiki da abin da ya karantar lahi ba abin da fika bi manzon Allah a duniya ko Allah ya dace da mu malai ce waye kunu qabla alwudu ana yin aswaki ne gabanin alwala waye tamadbadu ba'dahu idan mutun yayi aswaki to ya kurkura bakin sa ka samu ruwa ka dan sanya yayi ka zubda fa idza lam wa idza ba'uda ma bayna alwudu'i was salati istaka idan mutun yayi alwala sai kuma aka dauki tsawon lokaci gabanin yayi sallah kamar aka samu awa guda ko minti 30 kafin yin tsakanin alwallaka da sallaka to ana son kai aswaki shi ma ko kun fahimta dan ya tabbata cewa suka ce annabi sallallahu idan yazo kafin a tare sawwa manzo Allah yana aswaki kafin a tare iqama annabin Allah yana yin aswaki to idan mutun yayi arwalla kafin a tare sallah sai zama to akwai dogon lokaci irin misalin kace minti 30 awa guda awa biyu kasa akwai wanda su Allah ya taimake su lahiya su lau akwai wanda zai maka arwalla azar tun kare 11 na rana zai kaga wannan bai da zahi ko ana malan dan Kano ma bai shahe shi ba to ire-iren wa'annan mutane idan lokacin sallan yayi sai kai aswaki ba sai ka saki arwalla ba tun da ma akwai arwallan mun fahimta masha Allah mala ce wa in hadarat salatun ukhra wa huwa ala taharatin istaka li thaniya idan kuma ta salla ta zo yayi sallar da yayi arwalla ka banin shi da salla akwai lokaci yayi aswaki to kuma idan yana cikin tsarkin arwallar tana nan bata walwale ba sai wata sallah ta zo kuma sai ya saki yin wani aswaki na biyu as-salisa na shidda an ya tawadda fi makanin tahir in zaka yi arwalla kai arwalla a cikin wuri mai tsarki in mutun zai arwalla ya dibi wuri mai tsarki shi yasa ban san na taba karanta wata magana ban san fishin ta asalin ba cewa yin arwalla a a makewaye yana daga cikin abin da ke sa mantuwa la lam aqif ala sihha inda ba a wanka bane mutun yayi sufa ta wanka ya fito amma ka shiga wakewaye kai arwala suka ce na cikin abin da ke ke sa mantuwa shi ba sai dai ban tabbatar da ingancin maganar ba amma za mu yi bincike akan sai da ikon Allah a daga za malamai suna ba su kwana kullum cikin bincike suke eh kullum cikin bincike suke da haka ana son mutun ya arwalla wuri me mai tsarki as-sabi'a an yakuna al-ina ala yamin an yaminihi in kana maftuha idan abun da zaka yi arwalla butar da zaka yi arwalla ba ta da mulhi to sai ka biyo ta dama gare ka idan abun da zaka yi arwalla baya da baya da murhi ba riha yake ba sai ka miro shi a hannunka da dama idan mafhumul mukhalafa in yana refafa a hannunka na na hagu saboda zaka dinga zubowa ne ami a hannunka da dama shi kuma in bayan in guda yake idan zaka sa hannunka ne ka kadibo na dama kun fahimta wannan shine musulunci da ina da karatun addini kenan komai sai an fayyace maka sai ka gane sai mutun ya ji ganewa shi sai in ga mutun bai bai sai to ba to bai karatu bane Allah ya datar da mu malike cewa as-samina na takwas an yuqaddima ghasl al-mayamin ala al-mayasir mutun ya fara gabatar da dama akan hagu duk abin da zaka wanke wato ka fara da dama gabanin ka wanke hagu zaka wanke hannu ka wanke dama zaka wanke kafa ka wanke duk abin da zaka yi ka faro da dama gabanin hagu at-tasi'a na tara an yabda bi muqaddami ra's ar-ra's mutun ya fara da magabacin kai mutrar gashi nan kenan da nan ake farowa wajen shafa makai al'ashira na goma an yi ratibal masnun mutum ya jeranto sunnoni ma'al masnun tare da sunna ƙwariya ta bi ƙwariya ƙwariya ta bi in ta bi aku shi mi za ta yi mutuwa take shi to sunna ma ta bi sunna daga wannan sunna ta farin zau a biyo su fara etap abinda mutum ya fara etap ko ai da mu sun dakatar da mu biye shi musulunci shine addini wanda fi komi tsari shi ya karanta da mu tsari ina rata da Allah in kana son ka fahimci economy ko zo karanta musulunci in kana son ka gane economy ko gestion da wace ce je karanta musulunci eh baka wahala shi zaka ga malamai dan ai ga mutum masha Allah aka rabu kallahu dan jari ne ga bai kai miliyan guda ba amma ya haime miliyan goma jin dadi kuma sai ga shekara tsammanin shi mai ya kai miliyan 100 shi kuma kawai wadata zucici saboda ya sai da aiki kuma sai shi fika cin abinci mai kyau ya fika sa kaya tsaraddu kuma ya fika hakawa daman an san malamai da ustazai da wanka ko musamman irin wanga zamani da yake zamanin salfi Allah shi ya Allah shi ya yi muna yanzu ka san iya abin da ake abun nan ka san mutane sun kowa sa malamai da kwarai da gaske ba a kallanta yan siyasa barayi da suke sata kudin kasa sai ta malamai da suke kasa da mutane islamiyya ba ka bane Allahu musta'an malaka ce wato sai mutun ya rattabar da suna biyo mataki mataki kal madmarati wal istishaq kamar sai ka farko da baki sannan ka zo ka shaka manci ba sai ka shaka manci ba sannan ka zo ka kare baki al hadiya 10 na karshe na 11 an yukarrir al maghsula thalatha shin duk abinda ake wanke wato ka wanke su uku duk abinda ake wankewa cikin arwalla to wanke su uku kaga hannaye su uku ko mutane suna kuskure idan aka ce wanke hannu zowa zawa ijiyar kafa ana wankewa ne tun daga tafin hannu tun daga sama ake ba nan gaba ake haruwa fa ba nan ne kawai ake wanke ba a'a tun daga nan ake wankewa sai ka zo har nan ba mun fahimta wannan diyana naga mutane suna kuskure anan Allah ya dace da mu haka mutun ya wanke abin da yake masnun ne sunnoni ai abin nan me yake da suna ya wanke abin da ake wankewa ma'ana ya wanke so uku bi khilafil mamsus sabanin abin da ake shafa duk abin da ake shafa ma كالرأس والأذنين فإنه لا يستحب تكرار مسحه abinda ake shafa ma to ba am sunnanta ba ko a cilasta maka cewa sai ka maida masa sai ka wanke shi so so sai ka shafa masa so biyu in shafawa ake in shafa so guda ya wadatar kaga kunne so guda ake shafa masa ko kaga shi ma kai so guda ake ake shafa masa to wajen wanke kafafu ba su ma uku ake wankewa ababu su ma zubawa uku ake wankewa zubawa uku ake shi Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya amfani da mu da abin da muka karanta kurakure kuma Allah ya yahe muna muna ƙara tawassul da sunayen Allah al-hayyu al-qayyum bukatun mu na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya biya muna duk me wata bukata anan ya Allah mu muna kai waton muna masu kaskantar da kai zuwa gare ka muna masu kariya a gaban ka ya Allah muna masu nema da ka biya wani bukatocin mu domin ba wanda ke biya sai kai ya Allah akwai in kasuwa da cikin mu Allah ka sanya albarka a kasuwancin su wasu ɗaliban ilimi ne Allah ka sanya albarka a karatun su Allah subhanahu wataala ka sanya albarka a cikin sana'ar mu baki daya ma'aikata gwamnati da suke aiki Allah subhanahu wataala ya ƙara sanya albarka a cikin aiki kuma ya ƙara daidaitar da mu da kuma ba mu ikon sauke wani da amana da Allah ya dora akan mu akwai ɗaliban ilimi na breve da kuma baccalaureate ko suna nan suna ta shirye-shirye har yanzu gaba na ta bugawa watan gaba suna ta bugawa Allah kai kake datarwa Allah ka datar da su Allah kai ke bayarwa ba president da shiri ba Allah ka ba su Allah duk wanda ga zuciyar shi akwai alkhairi tar da shi Allah ka taimake sa ka sanya mu wanye lafiya kuma ka ba su iko yi mu addini musulunci hidima kuma shawara wanda zamu zo nan gabanin baki in Allah zamu yi wata lacca mai zaman kanta nasihawa nasiha zuwa ga kan gida insha Allah ya ya kamata ka fuskanci jarabawa ya afi abubuwa duka zamu zo da wannan karatun da ikon Allah subhanahu wataala Allah ya dace da mu ya samu wani lahiya S media Allah ya saka musu da alkhairi kware da gaske suna suna kokari masu biye musamman ma ta Facebook ko da shi suna suna ta'aliqat Allah ya saka da alkhairi Allah ya dace da mu wannan masallacin annur Allah ya kara masa albarka wanda ya gina sa Allah ya sanya a mizani ya gafarta wani baki daya subhanakallahumma bihamdika shalla la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته